العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابير قوة جماد الآخر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da shida ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin wato ahkamul jana'izi wa bida'uha na babban malami a sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai cikin babin da yake magana akan as-salatu alal janaza wato sallar jana'iza inda muka tattauna a darasin da ya wuce game da halaccin yiwa yaro sallah wanda yake karami bai balaga ba da kuma wanda ya mutuwar shahada ana iya kin yi musu wanda wannan akwai nusus da muka karanta sannan ana iya yi musu sallah inda muka kawo hadithin Shaddad bin al-Had inda ainihin wato wani mutum cikin larabawan kauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da shi ya kuma bi shi sannan daga bisani aka hijira tare da shi bai dade ba da yin hijira zuwa Madina aka zabura zuwa wajen yaƙi sai gashi an zo da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an ɗauko shi kibiya ta same shi a daidai makogoro ma'ana ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya sa aka yi masa likafani a cikin jubba ɗinsa ma'ana bayan kayan jikinsa annabi ya kuma sa aka ɗora masa jubba ɗinsa sannan ya gabatar da shi ya masa sallah sannan mun karanta hadithin abdullahi ibn zubair wanda dukkaninsu dai suna fa'idantar da halaccin yi wa wanda ya mutuwa shahada sallah sannan mun karanta hadithin uquba ibn amir shi ma duk kusan yana fa'idantar da mu ita wannan ma'ana din sannan abu na uku shine wato wanda aka kashe shi kisa irin na haddi ko dai yayi zina ko yayi ainihin wato kisan kai ko dukkan wani laifi da musulmi ya yi wanda aka ce a tsayar masa da hukuncin kisa to shi ma wannan ana yi masa sallah bayan an tsayar masa da haddi mun karanta hadithin juhaina wato ghamidiyya ko kace ghamidiyya wanda ita ma wato ta zo da wannan matsala ta ciki wanda yake na ta hanyar zina kuma daga ƙarshe dai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi mata haddi aka jefe ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata sallah wanda mun karanta hadisin Abi Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda inda yace an zo da wata janaza wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ya kasance in an zo da janaza yakan yi tambaya akan ita janaza idan aka yi yabo na alkhairi sai ya tsaya ya mata sallah in kuma aka faɗi sharrinta aka kushe ta yakan ce da ma'abotanta ku wato sha'anakum biha walam yusalli alaiha ma'ana ku je ku yi mata sallah shi ba zai sallah din ba mun karanta hadisin Jabir bin Samura inda shi ma wani mutum ya yi rashin lafiya fasiha alaihi shi ma dogo kissar da muka karanta wanda aka yi kururuwa ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai mutu ba har aka yi haka wajen sau uku daga ƙarshe mutuwar ta tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ya mutu ya zo ya masa sallah nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai masa sallah ba ya ce idan la usalli alai ya ce ba zan masa sallah ba saboda ya karasa kansa ma'ana shi wannan mutumin shi ya kashe kansa dukkan waɗannan hadisai kusan mun karanta su har ma malam Sheikh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa manim tana amina salati ala ahadihim wato wanda duk kaje yana cewa ba za a yi wa ɗaya daga cikin waɗannan sallah ba ko wanda ya kisan kai ko ya kashe kansa ko ainihin ya yi zina kamar wanda ya kisan kai kamar wanda ya yi gululi kamar wanda ainihin wato madin wanda ainihin wato ya ci bashi kuma bashi da abin biya malaman da suke cewa kada a yi musu sallah suna faɗin hakan ne don tsawatarwa da kuma hannunka mai sanda ko tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro da ire-ire masu irin halaye irin nasu su kokari su gyara amma wala yumtana fi zahir wa da alahu amma inda za a gayyaci mutum ko malami a zahiri ya ki zuwa ya masa sallah ɗaya daga cikin waɗannan sannan ya masa addu'a a boye to da ya haɗa tsakanin masalahohin guda biyu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala عن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقوله لأصحابه صلوا على صاحبكم إن صاحبكم قل في سبيل الله an karɓo daga Zaid ibn Khalid wato a cikin hadithin wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiwo wani mutum sallah saboda ya ɗauki ko ya saci kayan ganima ba a raba ba wa qaulihi li ashabihi da kuma fada fadawa ‘yan uwansa da ya yi ce, Sallu ala sahibikum ya ce, ku yi wa ma'abocinku ko ɗan uwanku sallah, fa inna sahibakum gallafi sabilillah domin ɗan uwanku ya saci kayan ganima da aka je yaƙi fi sabilillah ba raba ba. To kaga kin yi masa sallah baya nuna rashin yin sallah ne, domin da ba a yi wa ire-iren su sallah, annabi ba zai ce sallu ala sahibikum ba. An gane ko? Amma shi annabin ne sallallahu alaihi wasallam yake masa sallah. Kin yi wa mutum sallah kuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna abin da mutum ya mutu akai ba mai kyau bane amma ba za a ki masa sallah mutum da shi musulmi ne amma za a nemi kamar yadda muka ta maimaita darasin da ya wuce sai dai a nemi wasu mutane waɗanda ba limamai ba ba wasu manyan malamai na unguwa ko na gari ba su za su zo su sallaci shi wannan mutumin banza wanda ko dai ya kashe kansa ko kuma ainihin ya saci kaya ganima aka aka wato a gululi ko makamantan irin waɗannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiwa wannan mutumin sallah ko ya ki masa sallah saboda me saboda ya saci kayan ganima shi shi sa annabi ya ce inna sahibakum galla fi sabilillah akhrajahu ashabu sunan bi sanadin sahihin ashabu sunan sun fitar da wannan hadisin da isnadi sahihi alama sabaka bayanuhu bisa ga abinda bayanin sa ya gabata inda mas'ala a daidai mas'ala ta 57 alkhamis na biyar cikin waɗanda za a ƙi musu sallah saboda maslaha almadinu alladhi lam yatruk min almal ma yaqdi bihi dainahu shine wanda ake bi bashi kuma da ya mutu bai bar dukiyar da za a iya biya masa bashi ba fa innahu yusalla alaihi shi ma za a iya masa sallah wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata alai abinda yasa a karan farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiwa wanda ake bi bashi sallah fi awwalil amri a farkon al'amari wato wannan ya faru ne a farkon al'amari wato farko farkon musulunci ne dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mutane nauyin bashi da kuma mutuwa da bashi ba tare da mutum ya bar abun biya ba to shi sa in an zo an ce ana bin mutum bashi sai annabi ya ke masa sallah dan mutane su dinga gudar wato su dinga kyamatar cin bashi in ba ya zama na larura ba wa fihi ahadith a cikin yiwa wanda ake bi bashi sallah kuma ba tare da ya bar abin biya ba akwai hadisai da suka yi magana akan haka an salama ta bin al-aqwa radiyallahu anhu kan an karbo daga salama ibn al-aqwa Allah ya kara masa yadda yace kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wasallam salama yace mun kasance wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zaune iz utiya bi janazatin sai aka zo da wata gawa faƙalu suka ce salli alaiha ya ma'aikin Allah wannan bawan Allah ya rasu mun zo ne kai masa sallah faƙala hal alaihi dainu manzo Allah ce ana bin sa bashi qalula suka ce ba a bin sa bashi qala fa hal taraka sha'an yace ya bar wani abu ma'ana wanda magada za su ci qalula nan ma suka ce bai ci bashin kowa ba kuma bai bar komai ba bawan Allah shi bai ci bashi ba kuma bai mutu ya bar wani abu fa salla alaihi manzo Allah ya masa sallah me yasa manzo Allah ya tambayi shin ana bin sa bashi thumma utiya bi janazatin ukhra sai aka sake kawo wani mamacin fa qalu ya rasulullahi salli alaihi suka ce ya makin Allah ga wani shi ma ya rasu ai masa sallah qala hal alaihi daynun manzo Allah ya ce ana bin sa bashi kila na'am sai aka ce eh ana bin sa bashi qala fa hal taraka sha'an sai ya ce to ya bar wani abu wanda zai iya biya mai wannan bashin qalu thalathata dananir sai suka ce eh ya bar dinare uku qala mai bada labarin yace fa qala bi ashabi bi ashabihi sai manzon Allah yayi ishara da yan yatsun fa qala anan ai ashara fa qala ba yace ba fa qala bi ashabihi sai yayi ishara da yan yatsun sa thalatha kayyatin ai kayyatin ai marratin kenan thalatha marratin shine thalatha kayyatin sai ya nuna ya wato ya nuna yan yatsun sa guda uku sau wato ya nuna yan yatsunsa kai sannan salasa marratin sau uku salasata da nanir kaga haka sau uku ya bar abun biya ana bin sa bashi ana bin sa bashi ya bar abun biya dinare uku dinare uku dinare uku dinare uku fa salla alai sai masa salla tunda ya bar abun da za a biya masa bashi ina fata gane thumma utiya bi thalitha sannan sai aka zo da wata gawar ta uku faƙalu salli alaiha suka ce ya maikin Allah mun kawo wannan mamacin ai masa sallah qala hal taraka shay'an manzo Allah ce ya mutu ya bar wani abu qalu la suka ce ya maikin Allah bai bar komai ba qala hal alaihi daynun suka ce manzo Allah ce ana bin sa bashi qalu salasata daranir suka ce ya maikin Allah dinari uku ake bin sa qala sallu ala sahibikum manzo Allah ce ku yi wa dan uwanku sallah qala rajulun min al-ansar sai wani mutum cikin lansarawa yuqalu lahu abu qatada ana ce da shi abu qatada sai ce salli alaihi ya rasulullah ya maikin Allah yi masa sallah wa alayya dainuhu ni na dauki nauyin bashi zan biya bashi fa salla alaihi wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallah akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na uku shafi na 367 68 da 300 da sittin da tara ɗari uku da saba'in da hudu imam ahmad a mujallaji na hudu shafi na arba'in da bakwai zuwa na da kuma na hamsin wasu ziyada tulahu ziyada da aka samu ta shi imam ahmad ce warawa minhu ko warwiya minhu nasa'i ko a warawa minhu nasa'i haka imamun nasa'i ya ruwaci wannan hadisin daga gare shi a mujalladinsa na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas alƙisatu salisa wannan kissa ta uku din wato uce bi thalisa din nan an abi qatada radiyallahu anhu nahu nahu alqissah thalisa an karbo daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu ya kawo makamancin kissar wancan na uku din fi hadisi salama bin al-aqwa hadithin salama ibn al-aqwa warwiya alladhi qablahu sannan an ruwai warwiya an ruwaito alladhi qablahu hadisin da yazo gabanin sa wa fihi a cikin sa ara'aita in qadaitu alaihi atusalli alai Abu Qatada al-Ansari ya tambayi manzo Allah ya ce ya makin Allah yanzu kana ganin in na biya masa wannan bashin zaka yi masa sallah qala in qadaita anhu bil wafa sallaitu alai manzo Allah ya ce in ka biya masa ka dauki alƙawari ka cika cewa zaka biya masa bashin kuma ka cika sallaitu alai manzo Allah ya ce zan masa sallah qala fa zahaba Abu Qatada Abu Qatada nan take sai ya tafi faqada anhu ya je biya wannan bashi. Faqala awfaita ma alai yace ka sauke nauyin da ke kansa ka biya masa bashin kala na'am. Abu Qatada yace ina biya bashin. Fada'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace a kawo gawar fa salla alaihi ya mata sallah. Akhrajahu an-Nasa'i Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladin sa na 1 shafi na 378 Imam Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 161 Imam Darimi mujalladi na biyu shafi na 263, Ibn Majah mujalladi na biyu shafi na 75, Imam Ahmad a cikin mujalladinsa na biyar shafi na 297 da kuma 301 da 302 da 303 da 311. Wasiyaqu lahu wannan kuma lafazin da muka ji na Imam Ahmad wa isnaduhu sahihun ala shartu Muslim isnadin hadisin ya inganta bisa sharadin Imam Muslim وليس عند الآخرين ذهاب أبي قتادة ووفاؤه للدين sai dai ragowar marwaitan ba su kawo inda aka ce abu katada ya tafi ya biya wannan bashin ba thumma salatun nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi sannan kuma daga baya annabi ya masa sallah ba su kawo wannan ƙarin ba an jabir na radiyallahu anhu nahwa na wato an nahwaha wa zada fi akhiri wato an karbo daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu nahwaha shi ma ya ruwaito makamancin wannan riwaya wa zada fi akhirihi ya ƙara a cikin tasa ruwayar a ƙarshe falamma fataha Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam qala ana aula bi kulli mu'minin min nafsi faman taraka daynan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan fa liwarathatihi annabi sallallahu alaihi wasallam falamma fataha Allahu ala, ala rasuli lokacin da Allah ta'ala ya yi wa manzansa budi aka samu wadata gwamnati ya zamanto akwai kuɗi ta tare da ita qala sai annabi ya ce ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni na fi dacewa da cancantar kowane mumini fiye da kansa. Don haka faman taraka dainan duk wanda ya mutu ya babba shi ba shi da abin biya fa alayya qada uhu ya zama lalle in biya bashin. Ma'ana biyan bashin yana kaina. Daga lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tocin da an samu futuhat, an yi yaƙe-yaƙe, an samu gwamnati ta samu wadata, an samu kuɗi, a baitul mali akwai wadata, sai Annabi ya ce daga yanzu duk wanda ya mutu cikin al'ummar musulmi ana bin sa bashi kuma bai iya biyan bashin ba har ya mutu kuma sannan bai bar abun biyan bashin ba gwamnati za ta biya masa an gane ko wa man taraka malan wanda kuma ya mutu ya bar kuɗi bali warasati manzo Allah ya ba magadansa ba ma bukata a ba magadansa a raba musu gado rawahu abu daud imam abu daud ya rawaito wannan hadisin a mujalladi na biyu shafi na 85 imam an-nasa'i a mujalladin sa na ɗaya shafi na 278 bi isnadin sahihin ala shartin shaykhain isnadi sahihi bisa sharadin bukhari da muslim wala hu turqun tariqun ukhra hadisin yana da wata hanyar daban an jabir daga jabir bi ziyadatin ukhra da wata ziyada din daban wa qad taqaddama wannan ziyada ta gabata a shafi na 18 an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan kawo masa mutumin da ya mutu ana bin sa bashi ba yasalu annabi yakan yi tambaya hal taraka lidainihi min qada'in shin ko ya bar abun biyan wannan bashi nasa fa in hadatha annahu taraka wafa'an idan fa in wato hadatha idan ya zama ya faru cewa wato ya tabbata cewa taraka wafa'an ya bar abin biya sallah alaihi sai annabi masa sallah wa illa in ku bai bar abin biya ba fala baya masa sallah qala sai ce sallu ala sahibikum ku dan uwan ku sallah falamma fata Allahu alaihi alfutuha yayin da Allah ya masa buɗe buɗen garuruwa Allah ya masa buɗe qala sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi cancantar mu'minai fiye da kansu bi fid dunya wal akhirah a duniya da lahira iqra'u in shi'tum in kun ga dama kun so ku karanta fadin Allah ta'ala annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum ma'ana annabi shine yafi dacewa da cancantar mu'minai fiye da kawunan su suratul ahzab aya ta shida da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin sai ya zama faman tuwafiya duk wanda ya mutu wa alaihi dainun ana bin sa bashi wa lam yatruku wafa'an bai bar abun biya ba fa alayya qada'uhu manzo Allah yace a zo waje na ni zan biya sallallahu alaihi wa sallam wa man taraka malan fa huwa liwarathati manzo Allah yace duk wanda kuma ya bar dukiya wannan a raba magadansa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na 4 shafi na 376 da kuma mujalladi na 9 shafi na 300 haka Imam Muslim ya kawo wannan hadisi a mujalladin sa na biyar shafi na 62 Imam An-Nasa'i a mujalladi na 1 shafi na 379 Ibn Majah a mujalladin sa na biyu shafi na 77 Abu Dawud da Dayalisi shi ma a hadisi mai lamba ta 2338 Imam Ahmad a mujalladi na biyu cikin Musnad shafi na 290 da 290 399 da 453 wasiyaqu li muslim amma wannan lafazin da muka je lafazi ne na imam muslim waziyadatani ziyada guda biyu wanda aka kawo a cikin baka ga an samu ziyada har guda biyu sune wanda ake kawo a cikin baka an gane ko kaman fi dunya wal akhirah iqra'u in shi'tum annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim da kuma walam yatruk wa fa'al to wannan ziyada din ziyada tani din lil bukhari duk wannan ziyada ziyada guda biyun ta imam al-bukhari ce wali ahmad al-ula imam ahmad ya ya ruwaito ziyada ta farko minhu ma daga cikin su wa akhraja minhu ma huwa min kalami sallallahu alaihi wasallam at-tirmidhi haka imam at-tirmidhi shi ma ya fitar da daga abin da yake daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a mujalladin sa na uku shafi na 178 wasahu kuma ya inganta wannan magana wadarimi haka imam darimi a mujalladin sa na biyu shafi na 300 shafi na 263 haka dayalisi hadisi na 2524 imam ahmad a cikin mujalladi na biyu shafi na 200 da tamanin da bakwai da ɗari uku da sha takwas da ɗari uku da talatin da hudu da ɗari uku da talatin da biyar da ɗari uku da talatin da shida ɗari uku da casa'in da tara ɗari hudu da hamsin ɗari hudu da sittin da hudu ɗari biyar da ashirin da bakwai binahuhi da makamancin irin wannan lafazi ko wannan riwaya wa huwa riwayatu muslim kuma riwaya ce ta imam muslim wa kadhal bukhari haka imam al-bukhari bi alfazin mutaqariba da lafuzza waɗanda suna kusa da juna ta fuskar ma'ana ma mujalladin sa na takwas shafi na ɗari hudu da ashirin da kuma mujalladi na sha biyu da wato mujalladi na sha biyu da kuma mujalladi na bakwai mujalladi na sha biyu shafi na bakwai da kuma na ashirin da biyu da na arba'in min ɗurƙin kafiratin ta hanyoyi da dama an abi huraira wa ƙala abu bishir abu bishir yunus ibn habib rawi musnad dayalisi wanda shine marwaicin musnad na imamu dayalisi ya ce aqibul hadith bayan ya kawo hadith yace samitu abul walid yace nabu naji abul walid wato dayalisi din yani dayalisi abul walid dayalisi yaqulu biza yana yaqulu na cha biza nasakha tilkal ahadith allati ja'at ala alladhi alayhi dayn to da wannan ne aka shafe hadisan da suka zo da maganar wanda ake bi bashi cewa ba za a yi masa sallah ba tunda kaga ga hadisai sun zo wannan hadisin cewa wanda ake bin sa bashi yanzu ni zan biya to kaga wannan ya shafe hukuncin hadisan da muka karanta a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo da mutum yana tambaya in ana bin sa bashi ba abun biya ya ce ku yi dan uwanku sallah tun lokacin da aka samu wadata a gwamnatance sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama duk wanda ake bi bashi sai ya ce fa alayya qada'u ni ne zan biya wannan bashi wa man taraka malan kuma sai ce fa huwa li warasati to sai ainihin wato a Abu Bishr Yunus ibn Habib sai yake cewa Abu Dawud Dayalis ya ce da wannan hadisan ne aka shafe hadisan da suka zo da maganar wanda ake bi bashi bashi da abun biya annabi ba zai masa sallah ba Asadis na shida man dufina qabla an yusalla alai duk ina hukuncin wanda aka binne kafin a yi masa sallah ko dai ya mutu inda babu gata babu musulunci na ka kawai suka je suka turbude shi dan kai musu wari ma'ana dai ina hukuncin wanda aka binne shi ba ya mai sallah ba kafin a yi masa sallah aw salla alaihi ba'dhum duna ba'd ko kuma wasu sun masa sallah wasu ba su ba an zo an ce misali za a yi jana'izar karfe karfe tara karfe takwas dan wani abu kawai sai aka yi masa sallah sai zama yan mutane kaɗan su suka samu sallah saboda irin masu gaggawa na an zo a fito da shi a fito dun da mutane sun taru daga baya kuma sai ga mutane wa'adin da aka yi na karfe tara sun taru ma'ana ina hukuncin wanda wasu sun masa sallah wasu ba su samu damar yi masa sallah ba da kuma wanda aka binne shi ma kafin a yi masa sallah fayusalluna alaihi fi qabri za su je su masa sallah ne akan kabarin sa ala an yakuna al-imamu fi surati thaniya kuma liman zai kasance a irin sura ta biyu an gane ko yawa wace irin sura ta biyu sura ta biyu yanda aka yi sallar sura ta biyu kaga a sura ta biyu ai kaga an ce hukuncin wanda aka yi binne shi ba ya masa sallah ba wannan na farko kenan sannan hukuncin wanda wasu sun yi sallah wasu ba su ba to in an tashi yin sallah za a yi ta irin surar mutane na biyu kaga kenan wasu sun masa sallah liman ya shiga gaba akwai mamu a baya ko to irin wannan surar za a yi sai a samu su ma makararrun ko wayanda ba su samu ba su ma sai su je kan kabarin sa bayan an binne shi sai a samu ɗaya ya shiga gaba ɗaya kuma sauran mutane kuma su bi shi a baya su ma su yi masa sallah shine ma'ana abin da yake nufi fa yusalluna alaihi fi kabari za su je su yi masa sallah akan kabarin sa ala an yakuna al-imam liman ya kasance fi suratul thaniya fi suratul thaniya kaga zai shige gaba ma mu suna baya kenan mimman lam yakun salla alaihi daga cikin wa'anda ba su yi masa sallah ba sai yi musu sallah wa fi zalika ahadith a cikin wannan mas'ala akwai hadisai an abdullahi ibn abbas akwai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma kale yace mata rajulun wani mutum ya mutu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu kuma lokacin da ba shi da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa duba shi fadafanuhu bil layl kaga manzon Allah yana zuwa dubiya kenan mutum ba shi da lafiya a ji a duba shi wannan yana daga cikin huququl muslim alal muslim da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunnarsa yana zuwa dubiya ga mara lafiya da haka ya je duba wannan mutum ya duba shi ya san ba shi da lafiya sai kuma bawon Allah ya mutu fadafanuhu bil laili sai mutanen mutanen majikuntansa sai suka je suka yi suka yi masa suka binne shi da daddare falamma asbaha da gari ya waye a alamuhu sai suka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ai bawon Allah nan da kakan je ka duba shi ma ya makin Allah ai je ya rasu har ma an je masa sutura da daddare fa qala manzala ce ma mana'akum an tu'limuni me ya hana ku sanar da ni ma mana'akum an tu'limuni saboda me kuka yi wannan wato kuka je kuka yi masa jana'iza cikin dare kuka binne shi ba ku gaya mun ba kalu suka ce kana lailu ya makin Allah mun ga dare ne wa kanatu zulmatu kuma mun ga akwai duhu fakarihina an nashqa alayka sai zaman to ba ma san mu takura maka mun san in muka zo muka ce ma ya rasu ya rasu ya makin Allah zaka fito a cikin wannan daren to mun ga garin ya an yi dare kuma ga duhu sai muka ga kara ya zaman to mun takura maka shi sa sai muka gane fata kabarahu manzo Allah sai ya sa aka tafi aka je da shi aka nuna mai kabarin ya je hakkan kabarin mutumin fa sallallahu alaihi ya masa sallah an gane ko qala yace fa ammana yayi mana limanci kuma wa saffana khalfahu yayi mana sahu a bayansa anan kenan yaje kan kabarin yana gaba su kuma wasu suna baya wa ana fihim Abdullahi dan Abbas ya ce ina cikin su ina cikin su wanda aka je aka sake yin sallah wa kabbara arba'an kuma yayi kabbara guda hudu wanda ake wa sallar gawa to kaga wannan karatun ma yawanci mutane ba san shi ba da mutane kawai mutum ya zo tara yin sallar ko ya zo tara an tafi makabarta wanda daga nan sai ce to shikenan bari in zauna nan in sun dawo sai musu ta'aziya maimakon ya biya dan kale ko yanzu ka zauna nan kuma me ka samu sai ka bi su can in ka je ma ka tarar duk mutane yawanci ah sai ga suwana sai ga suwana sun ah to ha an yi ai karfe kaza aka ce wallahi mutane ne ba su yi hakuri ba ka san haka mutane su an sanar mutane ana buƙatar mutanen su zo da yawa ko ana abin nan an sa lokacin da ake ganin za a yi komai cikin nutsuwa sai kuma ka ga kafin lokacin an abin nan sai daga baya kuma mutane su wanda suke tamin din lokaci su kuma sai su zo su tarar da an abin nan to irin wannan kuka ga ku goma ku ku ashirin duk ba ku samu ba in kuka je can makabarta aka fasara an gama binne shi sai kuma ku yi a samu ɗaya ya shiga gaba ya limanci sauran su kuma su ba baya ina ganin ban taba ganin wannan suna a raya ta ba makabarta ko yawanci kawai duk wanda ya je ko da makabarta ya tafi kawai zuwa zai tsaya shi ma an gama abin da aka yi kawai shike nan sai tawo wasa mai kokari shine bayan an gama shi ma sai dan tsaya ya addu'a in ya addu'a sai ya tafi sa ba ashe kaga ashe in wasu suka yi sallar wasu ba su yi ba wayanda suka zo daga baya ashe su ma za su iya zuwa su yi sallah wannan hadisin kuma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a mujalladin sa na uku shafi na 90 zuwa 92 Ibn Majah ma ya kawo hadisin a mujalladin sa na 1 shafi na 466 wasiyaqu lahu wannan lafazin na Ibn Majah ne wa rawahu Muslim Imam Muslim shi ma ya ruwaci hadisin mujalladin sa na uku shafi na 55 da kuma 56 mukhtasaran amma a takaice وكذا النسائي هكا امام النسائي مجلد سنه 1 شافي na 284 والترمذي هكا امام الترمذي مجلد na 2 شافي na 148 وابن الجارود هكا ده ابن الجارود في المنتقى cikin المنتقى شافي na 200 ko hadisi na 266 والبيهقي هكا امام البيهقي مجلد na 3 شافي na 45 da kuma 46 والطيالسي هكا الطيالسي ابو الوليد wato a hadisi na 2687 wa Ahmad haka Imam Ahmad da rakam hadisi mai lamba ta 1962 da kuma 2554 da kuma 3334 wa ziyaratul ula lahum wannan ziyada da aka samu ta farko lahum tasu ce su su duka ziyada wa ana fihim wa kabbara arba'an kaga duk wayannan su ne duk inda ka ji an ce ziyada an ka koma cikin hadisin zaka an dan yi an yi baka ma'ana an yi bracket abin nan bracket din kenan ko yawa zabi da haka an an an sa shi a cikin bracket to shine shine ziyada din da yake magana walil bukhari fi riwayatin haka imamul bukhari a wata ruwaya mujalladi na uku shafi na 146 da kuma shafi na 147 da shafi na 159 wa ziyadatani al-akhiratani haka ziyada guda biyun nan na karshe lahu ta shi imamul bukhari ce walil baihaqi da imamul baihaqi wal muslim wan nasa'i al-akhira imam muslim da imam nasa'i su kuma sun kawo ziyada ta karshe din wa kabbara arba'an an abi hurairah radiyallahu anhu أن امرأة سوداء كانت تقم وتمت بقى تاكسن تقم تنا شارا مسلاتي وفي رواية أو رواية تلتقط الخرقة تنا تنسسن سموكري والعيدان da ciyayi kaya irin abubuwa na kaya buzun kaya ta bushe haka sai ta dinga zuwa tana daddaukewa tana ciccirewa minal masjid daga masallaci an gane ko shine a wata ruwaya ta qummu a wata ruwaya kuma taltaqitu ba sharar take ba kawai tsincewa take in an yadda kamar ledoji haka ne da fiwa wota kaza takaddu da waye duk za ta dinga zuwa tana tsincewa dan masallaci zama yayi tsafta fa matat sai ta sai ta mutu fa faqada annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya rasa ta sai ga baya ganin ta fa sa'ala anha bada iyamin bayan yan kwanaki sai annabi ya tambaya ce wai baiwa Allah nan da take dan tsince tsince tana tsince mana da ci a masallaci tana ina ne faƙila lahu sai aka ce innaha matat aka ce ya makin Allah ya tara su faqala halla halla kuntum azantumuni me ya hana ku sanar da ni an gane ko wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa kyawawa ne ba wai sai wani hamshakin mai kuɗi yake mu'amala da shi ba ba wai sai 'yan siyasa ba ba wai sai wasu wasu wasu manyan mutane ba har talakawa yana sanar da su kuma duk wanda ya annabi ya san da shi to za a ga ya shiga cikin al'amarinsa ko dubiya ko wani abu mai kama da haka ba yau talaucin mutum ki duba ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai ki karfafa gwiwar talakawa amma ya zaman to kai kai ba wanda ya sai gayyace ka sai mai farcen susa in ba mai farcen susa ba mutum ya gayyace ka ba ka zo ba in ya gayyace ka daurin aure ba ka je ba in ya gayyace ka ainihin rasuwa in aka ce ya rasu kawai sai ka tafi ka ka ba ka zo saboda waye shi wannan ba ɗabi'a ce irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma bai kamata a ce malami na addini yana da irin wannan sifa ba ta rashin girmama wasu saboda kawai ba su da abun hannu ba daidai ba ne kamata ya duk wanda ya gayyace ka cikin sabgoginsa Allahumma sai dai wani uzuri kuma wanda zai iya tasowa ya hana ka zuwa amma ba wai dan baka mahimmantar da gayyatarsa ko baka mahimmantar da jana'izarsa ba ko baka mahimmantar da dubiyarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam aka yake ɗiban sahabbai su tafi dubiya ya ɗebi sahabbai su tafi jana'iza ka duba wannan baiwar Allah ba ma san annabi ya san da matsayin ta ba ko ya san da zaman ta ba ashe annabi ya san da ita yace baiwar Allah nan mai tsinsince dan ledoji da takardu a masallaci tana ina an gane ko kamar yadda zamu ja wata ruwaya suna ganin al'amarin ta ba wani babban ba sai an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta nan kawai ta mutu ta mutu shikenan tunda sun je sun yi mata jana'iza shikenan kawai magana ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tana ina suka ce tara ce me yasa me yasa ba ga yamu ba kanu ma ta bin laifi su ma suka manzali suka ce ya bakin Allah mun ga da daddare taras wa dufinat shi sa aka binne ta wa karihina an nuki zaka muna ganin kamar lokacin an dan kwanta sai muka gaba ma san mu taso ka qala me ba da labari Abu Hurairah ya ce fa ka annahum saggaru amraha kamar dai sun rena al'amarin ta suna ganin bata kai yanda bata kai matsayin da har sai an je an taso annabi sallallahu alaihi wasallam kila ma ya fara bacci ba tunda dare ya riga ya yi dai tara su shikenan kawai su za su yi mata sutura su je su binne ta fa qala to kaji manzo Allah inda yake ce dulluni ala qabriha ku tashi ku je mu je ku nuna mun kabarinta me zai hana gobe wani ya share masallaci saboda ya san ashe aikin sa mai muhimmanci ne yanzu mai shara in baya shi da muhimmanci kai yanzu gurin da kake zuwa ka zauna zaka samu damar ka zauna in ba dan mai wanke ban ɗakin masallaci ba kai zaka iya zuwa kama ruwa ban ɗakin masallacin ne naka ba a rena mutum komai matsayinsa kowa ka gani da ranarsa kowa yana da amfani yanzu wani da ya ɗauke ya daina aikinsa za ka ga jibin ya bayyana kuma kai a matsayin ka gani za ka yi duk da aiki ne na lada na masallaci ba ka iya zuwa ka tuba babban rigar ka ba saboda kan ya kumbura ka zo ka ce za ka share masallaci saboda mai sharan masallaci ba shi da lafiya ka taɓa yin haka ka taɓa tunanin bari ka zo ka cire babban rigar ka ko ka cire rigar ka mai kyau ka rataye ta kawai ka zo a karkaɗe da duman masallaci ko a karkaɗe kafir ko a wanke kafir ɗin masallaci ko a share masallaci ko a cire yanan masallaci kai dai kawai kullum kana shiga masallaci ka ganshi fes fes fes kaga an share shi kaga an goge tile ɗinsa kaga ban ɗakuna da an wanke su na fata an gane ya kowa yana da amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dulluni ala qabriha ku tashi mu tafi ku nuna min kabarinta fadalluhu suka je suka ce ya makin Allah ka ganta nan ita ce aka binne ta anan fata qabaraha manzon Allah yaje daidai kabarinta fa sallallahu alaiha wace ce ba fa wata kaji ko sunanta ba sani ba kawai aka imra'atan sauda ba kuma ƴar gidan alajuwa ne ko ƴar gidan yallaɓaiwa ne ko ƴar gidan kazawa ta ummul masjid ba ma san kawai wata mace ce baka mai sharan masallaci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kan kabarin ta yi mata sallah thumma qala sannan ya ce qala thabitun ahadu ruwatil hadith sabit ɗaya daga cikin marwayatan hadisin ya ce inda zaka aw fi hadithin akhar yayin da aka yi haka ko kuma a wani hadisin daban inna hadhihi alqubur manzala ce wa'annan kaburburan duk gaba ɗayan su mamlu'atun zulmatan cike suke da duhu ala ahadiha waye jawo suka samu haske wannan matan mai sharar masallaci manzala ce inna hadhihi alqubur mamlu'atun zulmatan ala ahadiha wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim manzo Allah ce duk yanzu wayannan makwantan wayannan wato kaburburan cike suke da duhu ga ma'abotansu amma Allah mai girma da kuka zai haskaka kaburburan su ta dalilin sallar da nayi a makabartar nayi sallah akan su waye jawo akai musu sallah sun ci albarkacin mai sharan masallaci Allah baka sani ba karshen ta albarkacin ma sun janka kake cewa baka sani ba kila duk abin da kake yi Allah ta'ala yana dan yana saboda yaga kana mutunta mai maka shara ko mai ko direban gidanka ko masu maka aiki shi sa Allah ta'ala yake tsare ma dukiyarka kai baka sani ba baka sani ba baka san wani ibtila'i da yake ta afka ma rena wani wani dan karamin wato dan hakin da ka rena ne ashe wani ne yana nan kana tattake shi kana tattake haƙoƙinsa kana rena shi ashe wani babba ne a wajen Allah an ga ma babbar riga Allah yake kallo mu ne muke sai mun an ka zo sai an kalli waye kai wace irin shiga kai yawa mai a wani abun hawa ka zo sannan a tsara maka ko a girmama ka ko a buɗa ma kofa ka wuce Allah ba ruwansa da wannan rubba ash'asa akbar madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah lami la abarra wani za ka ganshi ba wata shiga kirki ce da shi ba amma wallahi gentleman ne mutumin arziki ne a wajen Allah an gane ko wani kuma ga tarin kaya ga timbi kamar zai haifi yan biyu ga wuya ya kusa haɗewa da kafaɗa sama wallahi mutumin banza ne a wajen Allah ko fufuken sauro bai kai nauyin bai kai nauyin fufuken sauro ba a wajen Allah da haka ba a rena mutane ko a kharajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na 1 shafi na 438 da kuma 439 da 440 da kuma mujalladi na 3 shafi na 159 wa Muslim da Imam Muslim mujalladin sa na uku shafi na 56 wa Abu Dawud da Imam Abu Dawud mujalladi na biyu shafi na 68 Ibn Majah mujalladi na 1 shafi na 465 Al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 47 was-siyaqu lahumu wannan lafazin na Ibn Majah ne da Al-Baihaqi wa Dayalisi haka Imam Dayalisi hadisi na 2446 Imam Ahmad mujalladi na biyu shafi na 353 388 min ɗariƙi sabitul bunani ta hanyar sabitul bunani an abi rafi'in anhu daga abi rafi' wa inna ma athartu siyaq al mazkura abin da yasa na zabi na kuma fifita waɗannan lafuzzan da aka koro da aka ambata maka li'anna rawiyahu sabida marwaitan wayannan lafuz wayannan hadisan lam yataraddad wanda ya ruwaito su shi bai yi rawa ba ma'ana bai yi taraddudi ba bai yi kokonto ba fi annal mayyita akan cewa wannan mamacin imra'atu mace ce ai kaga wata ruwaya zaka ji ana cewa kana rajulun aw imra'atun taqummul masjida wani mutum ne ko kuma wata mata yawanci to kaga wannan ruwayoyin ana mai ruwaye yana shakka shin namiji ne ko mace to sai albani ke cewa abin da yasa na fifita waɗannan lafazan saboda marwaitan marwaicin waɗannan lafazan shi bai yi shakka ba cewa mace ce ba zai bai shi bai yi shakka cewa namiji ne ko mace ba mace ce kawai baina ma taraddadar rawi inda al-akharin inda rawi a wajen sauran shi kuma yayi kokonto fi kauni himra'atan aw rajulan cikin kasantuwar wannan mamacin mai sharan masallaci namiji ne ko mace wa shakku fihi kuma kokwanton da aka samu min sabit daga sabitul bunani ne aw min abi rafi'in ko kuma daga abi rafi'in ne kama jazama bihil hafiz ibn hajarin kaman yanda al hafiz ibn hajar al asqalani ya yanke hukunci cewa mace ce ba namiji bane wa tarajjaha indana annahu imra'atun kuma mu ma mun rinjayar da cewa mace ce wannan mai sharan masallacin wadda ta mutu annabi ya je kan kabarin ta ya mata sallah ba namiji bane min wujuhin mun ranjayar da cewa mace ce saboda ta fuskoki da dama al-awwal fuskar farko annal yaqina muqaddamun ala shakki yaqini shi ake gabatarwa akan shakka rawi shi ya ce mace ce sai wani rawun ya ce namiji dai aka ce ko mace to yanzu a ka'idar malamai sai a gabatar da rawun da shi bai shakka ba an gane ko rawun da ya ce mace ce kawai yin shiru kaga shi babu shakka yaqini ya san shi mace ce rawun da ya ce to ko mace ce ko namiji kaga bai tabbatar ba to sai a gabatar da ruwayar rawun da yayi yaqini ba shakka ba yaje wannan shi yasa muka rinjayar da cewa mace ce asani na biyu anna fi riwayatin lil bukhari a wata ruwaya ta bukhari bi lafazin tazo da lafazin annamra'atan aw rajulan kana taqumul masjida wata mace ko wani mutum na sharan masallaci wala arahu illa imra'atan amma Imam al-Bukhari ya ce ba na tsammanin namiji ne mace ce kaga wannan shi ma kansa Imam al-Bukhari da ya kawo shakka sai ya rinja yadda wa mace ce faqad tarajjaha inda rawi annahu imra'a kaga anan ma maganar da ta furin jaye ga shi rawin hadisin annahu imra'a cewa mace ce a salis na uku abin da yasa muka ce mace ce mu ma inji albani innal haditha saboda hadisin warada min dariqin ukhra ya zo ta wata hanyar daban an abi huraira daga abi huraira radiyallahu anhu lam yashukka rawi fiha ita kuma wannan ruwayar rawi bai yi kokonto ba a cikin ta wa lafazu haga lafazin ta faqad annabi sallallahu alaihi wasallam amra'atan sauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wata mace baka ya rasa ma'ana ya rasa wata mace baka kanat taltaqitul khiraka wanda take dan tsintsince datti da takaddu da yan tsummokarai wal idan da wato kaya min al masjid a masallaci fa qala manzala ce aina fulanatun akwai shakka nan ina wance alu mata suka ce ta mutu akwai shakka babu shakka wannan kaga wannan ruwaya ta tabbatar da cewa wannan matan mai sharan masallaci mace ce ba namiji wa zakara al haditha hakaza saqahu al bayhaqi ya ambaci hadithin haka imam al bayhaqi ma ya kawo hadisin a mujalladin sa na biyu shafi na 440 da kuma mujalladi na hudu shafi na 32 min tariqil ala ibn abdurrahman ta hanyar al ala ibn abdurrahman an abihi anhu wa hakaza akhrajahu ibn khuzaima haka ibn khuzaima ma ya fitar da shi fi sahihi a cikin sahihin sa kamar haka kama fil fati kamar yanda yazo cikin fatul bani wa ziyadatul ula ziyada ta farko da ka gani lil baihaqi wa ibn khuzaima ziyada ce ta wadda Imam al-Baihaqi da Ibn Khuzaima suka suka ruwaito ta wa shadruha al-awwal amma gabar ziyada ta farko li Ahmad ruwaya ce ta Imam Ahmad wa thaniya gaba ta biyu kuma li Muslim ziyada ce ta Imam Muslim wal Baihaqi fi riwaya walil Bukhari ma'anaha Imam al-Bukhari shi ma yana da ruwaya mai ma'ana irin wannan wali Abi Dawud haka da Imam Abu Dawud wal Musnadaini da kuma musnadai wato musnad guda biyu ash-shadr thani su ma sun ruwaito gaba ta biyu min ha daga ruwaya ko daga ziyada wa ziyadatu thalitha ziyada ta uku kuma lil baihaqi ta imam al baihaqi ce war rabi'a ziyada ta hudu lahu ta imam al baihaqi ce fi riwayatin a wata ruwaya wal muslim da kuma imam muslim wa kaza ahmad haka ma imam ahmad wa indahu ziyadatu min qawli thabitin wa indahu ziyada yana da wata ziyadar min kauli sabitin amma ziyadar an ce kauli magana ce ta sabitul bunani wa hiya inda al-baihaqi aidan ita ma dai ta zo a cikin wato ruwayar imam al-baihaqi wa qadara jahal hafizu taba'an lil baihaqi al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma ya rinjaye da cewa wannan matar mace ce ba namiji ba wadda ta mutu manzo Allah ya je kan kabarin ta yi mata sallah lil taba'an lil baihaqi shi ma yayi mutaba'a ko saboda biye ya bi Imam al-Baihaqi cewa anna ziyadatu rabi'a wannan ƙarin na hudu mudrajatun idraji ne fil hadis aka shigar cikin hadisin wa annaha min marasil thabit da haka ba za a karbe ta ba tana daga cikin marasil na thabitul bunani wa khalafahuma ibnu turkumani haka ibnu turkumani ya saba musu gaba daya fa zahaba ila annaha musnadatun ya tafi akan cewa wannan ziyadar musnada akwai tana da isnadi min riwayat abi rafi'in daga riwayar abi rafi'in an abi huraira daga abi huraira li'annahu kadhalika domin haka yazo kamar haka fi sahihi muslim lakin qaula thabit hadha sai dai wannan magana ta thabit al-bunani yu'ayyidu ba zahaba ilayhi al-awwalani tana karfafa abinda ruwayoyin farko suka tafi akai wa yuqawwihi anna al-haditha warada min riwayat ibn abbas shi ma ya karfafi wannan riwayar cewa hadisin ya zo daga ruwayar ibn abbasin wa laysa fi hadhihi ziyadatu babu wannan ƙarin kuma a cikinta a kharaja tabarani wanda wannan riwaya ce ibnu abbas imamu tabarani ya fitar da ita fil mu'jamil kabir a cikin mu'jamul kabir mujalladi na uku shafi na ainihin wato ɗari da ashirin da bakwai hadisi na biyu na'am sabatat hadhihi ziyadatu yace eh haka ne ko shakka babu wannan ziyada ta tabbata au ma'anaha ko kuma ma'anarta ta tabbata musnadatan da isnadi fi hadithin akhar a wani hadisin daban wa huwa shine wannan saboda malam ka san malamin hadisi yanzu wannan karatu ne yake ta zubar mana to amma ka san cin in mutum ba ahalin abun bane ba zai iya gane wannan littattafai ne da ruwayoyi da yawa da kila in ka zauna sai ka dade kana ta research kafin ka tattaro waɗannan hanyoyin gashi nan a sadaka Sheikh Nasiruddin Albani yana ta kawo mana Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi an Yazid bin Thabit daga Yazid dan Thabit wa kana akbara min zaidin ya kasance yana sama da zaid qala yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallama zata yaumin yace wata rana mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma warada albaqi'a yayin da ya shigo cikin makabartar baqi'a fa idza huwa bi qabarin jadidin sai manzon Allah ya ga wani sabon kabari fa sa'ala anhu sai yace wannan kabarin fa fa qalu fulanatun sai suka ce ai wance kenan maulatu bani fulan bararriyar baiwa ce ta gidan wane qala fa arafa suna faɗa ta sai annabi ya ga ya gane ta wa qala ala azantumuni biha yace me hana ku sanar da ni baiwa Allah nan ta rasu dama me yasa ba ku gaya mun ta rasu ba qalu mata da zuhuran suka ce ya bakin Allah ai da azhar ta rasu wa in kunta qailan sa'iman kuma mun ga ka kasance kana dan baccin rana kailula sannan kuma kana azumi fakarihina an nu'dhiyaka sai muka ga ba ma san mu cutar da kai ma'ana ba ma san mu takura maka na farko ga rana ta yi gashi kana azumi kuma mun ga ka dan samu baccin rana kailula qala fala tafalu yace ka ku kare mun haka ka ku kare la a'rifanna ma mata minkum mayyitun ma mata minkum mayyitun ma kuntu baina azhurikum illa azaitumuni bi an gane ko yace kada wani mamaci ya kuma mutuwa a cikin ku ina nan ba tare da kun sanar da ni ba fa inna salati alaihi rahma wannan rowa ce kaman kuna yi wa mutum bakin ciki kenan ba ku san sallah ta in zo kan gawo mutum masa sallah rahama yake samu ba in ni da kai da mu ba gayyace ka kaje kai sallah ba menene a ciki saboda sai dai a kyautata maka zato amma ba wani ba wani ba wani wanda zai iya yanke cewa zuwan ka zai zama wa mamaci rahama amma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan sa rahama ne ga mamaci yace ba ku san cewa salati alaihi sallatan zon yi wa mamaci sallah rahamatun rahama ce ba thumma atal qabara za Allah ya je kan kabarin fasafafna khalfahu yace duk muka yi sahu a bayansa fakabbara alaihi arba'an yayi kabbara guda hudu kan kan kabarin an gane ko akhrajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya fitar da wannan riwaya mujalladin sa na 1 shafi na 284 ibnu majah mujalladin na 1 shafi na 465 da kuma na 466 ibnu hibban a cikin sahihin littafinsa ainihin wato a mawarid hadisi na 759 Imam al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 48 والسياق لابن ماجه سياق ان ابن ماجه ne والزيادات للنسائي واسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم wato ruwa wato dukkan isnadin gaba daya wajen dukkanin su sahihi ne a bisa sharadin Imam Muslim lokaci yayi to sai mu tashi hadisin an ba da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ‘yan uwanmu maza da mata duk da suka rasu Allah ya kai rahama gare su Allah maɗaukakin sarki ya girmama ladansu ya ba su aljanna maɗaukakiya mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ta'ala ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu lafiya ka kuma ba mu ikon yi maka da'a da ita وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله